insha Allah cikin bayanan da muka ɗauko tiriyan-tiriyan muka ɗan dakatar mun zo inda imam alaihissalam ya da zango labari ya zo masa na shahadar musulun bin aqil da hani bin urwa da kalaman da ya yi ciki har da wayansu baitotin waƙe masu kunshe da ma'ana kan cewa ainihin inda ma duniya an ɗauka tana da daraja to idan ladan allah ya fi sannan kuma idan jikuna an yi su duk mutuwa ne dama a kashe mutum a tabarkin allah da takobi shi ya fi da sauransu da sauransu dai sannan kuma da inda wani mutum ya kawo masa ra'ayinsa yana ganin ga abin da fa ya faru ya ce shi baya ganin ra'ayi ne ya tafi garin da aka juya masa baya da ainihin sun masa maganin makiya komi ya tabbata lafiya rau to sai ya ce amma yanzu yadda suka juya baya ba shi da magoya baya to gara dai kare ta to shi kuma sai ce ai wannan abin da yake faɗi ba ya koya masa ba ne amma ba ba a rinjayen allah akan al'amuransa sannan kuma ya faɗi wani abu wanda yake tabbas cewa za su yi wannan aiki kuma allah ta'ala zai ɗanɗana masu kaskanci nan yana cewa sai imam alaihissalam yake cewa wallahi la yad'uwannani حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي wato wallahi ba za su kyale ni har sai sun fidda wannan tsoka na nama daga ciki ciki na sun fidda daga ciki fa idza fa'alu sallallahu alaihim man yadhillu in so an aikata haka na Allah zai sallata musu wanda zai kaskanta su hatta ya kunu adalla birqil umam har su zama su su ne mafi kaskantuwan wani bangare na al'umma sannan ya tafi daga wannan mahalli da ana cewa batun al'aqaba sunan wurin sannan ya sauka a wani wuri ana ce masa sharaf sunan wuri ne zangonnin da imam ya sauka da an yi an san da su a ce nan wurin su ya sauka a nan har ma yanzu da a tafiya da ainihin wurare ne da suka zama tarihi an san wuraren da zangonnin da ya sauka tun daga makka har zuwa karbala kamar yadda aka san zangonnin da manzo Allah ya ya da zango tun daga yayin fitowarsa hijira daga makka zuwa madina har da inda ya sallah ma an an yi makin ɗinsa an yi masallaci a wurin to haka nan ma inda imam ya zai da ya da zango sanannen wuri ne to ya tashi daga baɗin akaba ya sauka sharaf sharaf ɗin sunan wuri ne bai da lokacin sahur ya yi da jijjifi ke da makance ya ainihin ya umarci yaransa da su shayar da ruwa isasshe sannan kuma su ɗibi ruwa isasshe wato sayar da dabbobi kuma su ɗiba su ɗibi guzurin ruwa mai yawa sannan ya kama hanya har rana ta kai tsakiya yayin da suke yake cikin tafiya ɗin ne sai wani mutum cikin jama'ansa sai kabbara sai jin kabbaran sai imam husaini shi ma sai ce allahu akbar to kana kabbara me ne me yasa kai kabbara sai ce na hango aini- ainihin dabinai ne wato gona- gonakin dabi- gonan dabino mun mu mukan ce itatuwan dabino mana ce musu dabino ne kawai akwai a da- da larabci akwai mace tsakanin nahal da tamar nahal itacen da ke fidda dabino tamar kuma shine dabino da ake- 'ya'yan dabino wanda ake ci to shi da yake gon- go- gonan dabino alama ce ta cewa akwai kogari a wuri haka abin mutum ya ce tafiya ya- ya hango gonaki tun da wurin suna tafiya ne a cikin hamada to sai a cikin garjin rana kuma sai ce sai kabbara ma'ana ya hango ya hango dabinai ma'ana gonakin dabinai wanda yake nufin kamar an an zo ko gona ko gari to sai su waɗanda suka san wurin suka ce wannan wurin lallai ba wa yansu ba wa- ba da bine a nan ba wa- wato ba ma ba itatuwan da bino a nan ba wasu akwai itatuwan da bino a wurin to sai Hussein ya rasa mace to me to kuna tsammanin me ya hang me ya hango sai suka ce mu dai muna ganin ya ga ya hango yawan tsinin mashi ne don tsinin mashi guda ɗaya kenan ainihin in tsininnukan suka yawa ya za a ce musu tsi- in tsini ya yawa masu ya hango kawukan masu ma kawukan masu ya hango da kuma ma- eh, ainihin eh, da- da dawakai mai wa ka- kan dawaki dauka in ya daga kansa haka da kuma ga ga- ga mutane suka daga masu sai mu- shi ma imam hussein alayhi salam sai shi nima abin da nake gani kenan wato shi ya hango ru- runduna ya hango daga nesa ya hango duhu ne kamar irin na gona to sai s- sai suka ce mishi lalle yawan masu ne sannan imam alayhi salam ya ce da su to ba mu da mafakan da za mu fake musa musa su a musa shi a bayanmu wato kenan mu- mu fu- fuskanci mutane ɗin don ta fuska guda domin wuri ne buɗaɗɗe kamar yadda muka faɗi bayan wani ya ba shi shawarar cewa in har ya zama zai sauka to ya tabbatar ya sauka dutse kaza wanda yake ya zama dutsen yana bayansa don ya fuskanci makiya ta- ta gaba ya zama dutsen da ke bayansa ya zama masa kariya to amma yanzu ya- lokacin da da garjin rana ina duk suka hango runduna na isowa ba tu- ba tudu ba kwari duk kawai a a falalin hamada suke ba wani wurin da za su iya sawa ya zama kamar ya yi musu katanga a bayansu ba su da zaɓi kuma tunda ba kusa suke da wani tudu ko wani tsauni ko wani abin da ya kama da haka. to sai wasu mutane suka ce da shi imam salam cewa ga zuje sham nan a- a kusa da kai wato a sashen kanan akwai zu- wani wani wuri da ake ce ma zuje sham ya yi ko tudu ne gashi nan a hagunka idan ka zuwa kayan riga zuwa zuwa gare shi to zai iya ba da kariya za a sami abin da ake bukata domin aka haɗu da runduna yana da kyau mutum ya sami mahallin da zai zama ya taimaka masa wajen yaƙan mayaƙa din idan akwai tudu bayansa to zai wahalan gaske a kawo masa hari ta baya saboda haka suka ci ga dujasham ya dujasham ɗin tsauni ne in an yi ƙoƙari aka isa can aka sa shi a baya zai zama ya ba da kariya to sai ya nufi wannan ya nufi wannan wurin ta hagu mu kuma ka bi shi to ba ba a jima ba ko sai ga ainihin mun yi ci karo da wayannan abin nan runduna na mahaya yayin da suka ga mun karkata hanya mun yi nan mun yi hagu su ma sai suka bi inda muke kai ka ce su da- a- a- ina- a- a su kwana suna sun- suna na fato mu ne ainihin ga tutocinsu kamar yadda ke cewa kamar fuka-fukin tsuntsaye wato duk sun daga tutocinsu sama to sai muna rige-rigen mu- wa zai iya wa- kar- mu riga su zuwa zo jesham din to har sai muka yi gaggawa kuma muka maza maza muka riga su zo jesham sai imam hussein ya sa a maza maza a- a- a kafa hai tantuna aka shiga ka kafa tantuna wato kaga ko da sun iso dai mun riga mun mun riga su ya da zango a wannan muhallin to nan da nan aka kakkafa haimomi sai ga wa'annan mutanen sun zo a su kwana akan dawakai tare da hur bin yazid na ya ce attamimi ana ce mashi a riyahi ya yi riyah din wani wani batsan ne a cikin tamimawa din sa sai da ya- ya zo ya tsaya shi da dawakansa yana fuskantar hussein alaihi salam a ts- a cikin garjin rana su kuma mutanen hussein alaihi salam su kuma suka fuskanci su duk kowa ya zaro ta kubba su suna tanin mayaka ne suka zo sai hussein alaihi salam ya ce ma yaransa ku shayar da su ruwa ku ba mutanen ruwa sannan kuma ku yayyafa ma dawakansu yayyafa ku yayyafa ma saboda dawakansu ma sun sha zafin rana ko da ke in aka in- in aka ce za a ba dawakai ruwa ba zai yiwu ba zunzun za su shanye duk ruwan da ake da ba akalla dai a sa- a sauƙaƙa masu kishi ɗin ta hanyar yayyafa musu ruwa shi kuma mutum sai a ba shi ruwa sosai mutanen su imam hussein duk sai suka ba wa 'yan nan runduna ɗin ruwa aka shiga zuwa da ɗan ruwan da suke sun su sun keto hamada ba su- cikin garje kuma ba- ba su ba su sha ruwa ba to shi imam kuma an nan ba ba manta ba a zangon da ya taso ya ce a ɗibi ruwa mai yawa to saboda akwai tafiya a gaba sai gashi gajin rana sun haɗu da wasu sai su ce a ba su ruwa to sai suka shiga ciccika abubuwan da ake zuzzuba ruwa kuma wani iri ne akwai abinin kisas da kisas ɗas kam- kamar to- kam- ka- su su cika abin abin ɗiban ruwa dai kuma wani iri ne a wani lokacin su su- suna ba su kuma suna kusa da dawakan suna yayyafa musu to har ya zama ainihin suna zuwa mutane uku hudu biyar jeri a kowanne zo a shayar da shi da dokinsa a sa- a rarraba ma- a yafa ma dokinsa ruwa ya wuce har sai da aka shayar da su duk cikinsu duk kuma kamar yadda ruwa ya nuna su rundunansu na mahaya dubu ne wani mai wanda aka ruwa ya samu ruwa daga gare shi mai suna Ali bin Ta'an al-Muharibi ya ce ina tare da kurrana na, na zo a ƙarshen wayanda suka zo na sahab- mu- mutanensa to yayin da Hussein alayhi salam ya ga abin da ke tare da ni da ni da doki na na kishi sai ya ce a nufi wajen shan ruwa to ya ce ainihin sai aka bani ruwa aka ce mini in sha ya ce to dole sai ya zama ina shan ruwa din nan shi kuma ruwan na gangarowa daga abinda ko ko- ko ya zama sarka ko wani abu da ana ya ce mishi suƙiya ya kira suƙa ya ce mishi suƙa abinda ake zuba ruwa ne suna zuba ruwa a lokacinsu a a- a salka wanda akan yi fa- akan feɗe akuya a, ya zama ainihin ba a tsaga cikin ba a fidda naman ta tsakanin ta- ta- ta- ta wajen wuya saddun a ɗaura ƙafafun a riƙa zuba ruwa to abin da yake cewa shine shi lokacin da suke shayar da ruwan nan ya- lokacin da da yake shan ruwan kuma ruwan na zubowa har sai da Hussein alaihi salam ya ce ku ɗaura bakin ruwan sannan aka ɗau a- aka ɗaura bakin ya ce kuma na sha har na shayar da doki na shi wanda ya zo daga ƙarshe yake faɗin wannan haka ne wannan abin da shi mai wannan ruwa yake faɗi wanda yake cewa shi ya biyo ya biyo rundunar hur kuma shi ya zo daga bayan kuma sai ga an ci shi ma a shayar da shi kuma shi da abin da ya fahimta daga ruwan da ya fa- ya bayar shi ne ainihin ita sarkan da aka buɗe bakinta ruwan yana ta gangarowa to s- ya sha iyan shansa har ya ba da- ya ba dokinsa amma ruwan na gangarowa wato yana nufin kamar wata karama kenan ta imam alaihi salam wanda ya zama da ruwa da ruwa kaɗan amma duk sun shayar da mutum dubu Mu- shayar da mutum dubu da- da- da da ruwan da kawai kai guziri zai wahala tun da ke duk cikinsu su nawa ne ba su kai mutum ɗari ba ko da ke a lokacin mutane wasu ba su gudu ba A- a- a ƙarshe ne aka zama mutum ɗari ta yiwu lokacin sun sun sun su su su su su ma ko sun kai dubu wallawa albanisa duk mutane sun biyo imam da yawan gaske to dai a lokacin da ya- da ya zama sun shayar da mutum mutane dubu har da dawakansu to wannan zai zama wat- wata karama ce mujiza ba da jin haka ba ba zai yiwu ya zama akwai isasshen ruwan da za a iya shayar da mutane masu yawa haka ba. to kuma shi hur ya iso daga kadisiya ne wato da ya fito daga karbala sai da ya je ta kadisiya inda ibn umair yake gadi sannan ya kama hanya inda ya haɗu da imam hussein akan hanya to kuma eh, eh, ibn ziyar ya aika ma ibn umair ya sauka a kadisiya sai hur ya gabato gaba gare shi a a mahaya dubu don ya fuskanci hussein salam bai gushe ba hur bai gushe ba yana biye da hussein har lokacin sallah ta yi sai imam hussein salam ya umarci wani mai suna hajjaj bin masruk da ya kira sallah sannan ai sai ya kira sallah kenan sannan aka tada ikama sannan imam hussein ya fito bin yi sa- yi sallah da mutane sai ya magana ya ce alhamdulillah ya wato ya ko mu ce ya godiya ga Allah ya hamdala ga Allah ya yi go- ya yabo gare shi sannan ya ce ayyuhan nas inni lam atikum hatta atatni kutubukum وقد وقد وقدمت علي رسلكم وقدمت علي رسلكم أن أقدم علينا فليس لنا إمام لعل الله يجمعنا وإياكم على الهدى والحق وإن كنتم على ذلك فقد جئتكم فأعطوني ما مطمئن إليه من عهودكم ومواثيقكم وإن لم تفعلوا وكنتم لم- لمقدم كارهين إن أنصرف عنكم إلى المكان الذي جئتم منه إليكم wato sai ma- ma- imam hussein ya magana da su wannan jama'a kamar yana jawa- yana yana ya fuskance su yana musu jawabi ya ce ya ku mutane ni ban zo muku ba sai da takardunku suka zo min kuma manzaninku suka kawo min takardunku a ciki kun nuna cewa kuna kira na ga- kuna ce mana ka gabato mai yiwa Allah ta'ala ya haɗa mu da kai akan shirya to in- in akan abin da kuka gayyato ni nan ne kuka zo to gashi na zo ɗin tunda kuka ce sai ku bani abin da kuka yi min alkawari idan kuma ba haka kuke so ba kun ba ku so ba ku so zuwa na ba to in zan zan kyale ku in koma inda na fito to duk sai suka yi shiru ba wanda ya ce komai sannan sai ce ma mai wanda ya kira sallah ta da ikama sai sai ta da ikama sai ya ce mahor kana so ka yi sallah tare da mu ne ko za ka yi da mutanen ka ne sai ce a dai kai ne za ka yi sallah mu kuma za mu yi sallah da sallan ka ne ce, "Oh." to sai imam hussein alaihi salam ya yi sallah tare da su to sannan sai jama'an imam hussein suka tattaru wajensa shi kuma hur ya koma waje guda da jama'ansa amma nan ashabu yake cewa wanda yake nan kalmar ashab mutanen mutum kenan sahabbansa da sabon husaini da sabon hur to shi hur ya koma waje guda da shi- da shi da nasa sahabba ya shiga haiman da aka yi masa su ma jama'an sun masa tsaima ya ce ainihin kamar mutum 500 da cikin sabansa suka suka dawo ya zuwa sauransu da suke a kai sannan kowa ya kama ainihin ragaman dokinsa ya zauna a inuwan dokin ko da te- falali ne ga garjin rana saboda ka kowa sai dai ya- ya ya inuwa da inuwan dokinsa to can kuma lokacin sallar la'asar da aka ta da sallar la'asar kuma ko kuma ce lokacin la'asar ya yi wa itimanin sun yi azor da la'asar ɗinsu wato lokacin rana ta ɗanyi sanyi za a iya fara tafiya sannan kuma suka fara shirin tafiya bayan da aka, aka kira sallah aka iƙama imam Hussein ya gabata ya yi sallah da mutane sannan ya juya da fuskansa ya sake magana da wa'annan mutane bayan hamdala da da ya- da yabo ga Allah ya ce amma ba ayyuhan nas fa innakum in tattaqullaha wa ta'riful haqqa al-ahli yakun arda lillahi ankum wa nahnu al-bayti muhammadin aw la bi wilayati hadha al-amri alaykum min ha'ula'i al-mudda'in ma laysa lahu والسائرين فيكم بالجور وال- والعدوان فإن أبيتم إلا الكراهة لنا و- وال- والجهل بحقنا كان رأيكم الآ- وكان رأيكم الآن غير ما أنتم به كتبتم وقدمت وقد وقدمت علي به رسلكم أنصرفوا عنكم to sai imam Hussein ya sake magana da su da mutane ya ce ya ku mutane wato shi imam hussein bai- bai san wa'annan mutanen su wane ne mutum da ba a yi magana bai- shi hur bai zo ya gaishe shi ya ce ga abin da ke tafi da ni an dai ga mutane mayaka su ba su ce komai ba to shi ne sake ce musu ya ku mutane in kun ji tsoron allah kuma kuka san haƙƙi da ma- da ma'abocinsa to wannan zai fi yar- samun yardan Allah a gare ku za ku samu samun yardan Allah in kuka yaka kuma mu iyalan gidan muhammad ne sallallahu alaihi wa sallam. mu ne kuma muka fi cancanta da wan da da shi- da wulayan wannan al'amari a kanku fiye da waɗannan mutanen da suka yi da'awan abin da ba nasu ba ne kuma suka yi tafiya da ku akan zalunci da shishigi to in dai kun- kun- kun ce lallai sai dai abin da ba ku bukatan kun nuna lallai da kanan ba bukatan kuma kun jahilci haƙƙin mu kuma ra'ayinku ya zama ba akan abin da da kuka rubuto mini ko ka aiko manzanninku da shi bane to in tafi in ba ku wuri sai a nan ne sai hurra ya magana ya ce ni kan wallahi ban san wannan takardu da kake magana da waɗannan manzanni da kake ambato ba sai hussein alaihi salam ya ce ma wanda daga cikin sabansa ya uku ba bin safa'an fito da wa'annan ru- takardun da suka rubuto min sai ya fito da wani son dauke da ta- ta- littattafai takardu da yawan gaske shafuffuka daban-daban wa'anda suka rubuto sai sai ya nu- fito daga takardun ku da ku rubuto sai hurro ya ce to ai mu ba mu ne wa'anda da suka rubuta maka wa'annan takardu mu mu an umarce mu ne in mun gamu da kai kar mu rabu da kai ha- ha- sai har kuma kar har sai mun kai ka kufa ya zuwa wajen ubaidullah bin ziyad kuma abin da aka ce mana sai hussein ya ce almautu adna ilaika min zalika sai ya ce mutuwa shi ya fi maka kusa fiye da wannan abin da kake cewa wato ka- ka kai ni wajen ibn ziyad sai ya ce imam hussein ya ce mu sabon su ku hau sai suka hau abin hawa suka sai suka miƙe suka hau ya saurara har sai da matansa da sauran sabansa da suka hau sannan suka juya yayin da za su fara tafiya sai su mutanen hur sai suka shiga- suka- suka tsaya a gabansu suka hana su wuce sai hussein alaihi salam ya ce ma huru sakalatuka ummuka ma turid Eh, shi abin da imam hussein ya gano sakalatuka ummuka wata wannan ibara ce da da da hausa ba mu da irinta daidai wa daida sakallo shi ne kamar bari idan aka ce sakal sakalat sakazatu ummuhu uwarsa ta yi- ta yi barin sake to sai ya ce uwa- ka- to amma mutum da girmansa ka ce masa uwarka ta yi barinka kamar ka zage shi ne kamar cewa kake ina ma uwanka barinka ta yi da za ka samu mutum ganda kai ka ce mashi ina ma uwarka barinka ta yi wato ba ta haife ka ba kenan kaga ko lalle ka ka zuba mashi zagi ba kaɗan ba ka nuna cewa kamar shi kamar shi kan ma bai ma kamata da- da ma haihu ba ma haife shi ba da haife mashi alkhairi to sai ya ce mashi me kake so sakalata ummuka me kake nufi yanzu ya din da hurun da jama'a sai suka tsaya gaban imam Hussein suka nemi su hana su wucewa sai ya ce sakalata ummuka me kake nufi me za ka yi ne wato ke tohur janaral ne na sojoji Ya- ka- soja janaral a zage shi irin wannan kasan yanzu ya- zai fusata ya ba da oda to sai huru ya ce amma lau gairuka min al'arabi ya ƙulu hali wa huwa ala misal halin lati an alaiha ma taraktu zikir umma bisakari ka'inan manka walakin wallahi mali min zikir ummika min sabilin illa bi asani ma na kadar alai ya ce wallahi da wani ne ya gaya min yadda jingina uwata ce tsakalu to ni ma da zan gaya masa wani abu dangane da uwarsa da shi ma ba zai masa daɗi ba amma ina ne ina ambaton mahaifiyarka sai dai da abin da mafi kyawun abin da zan iya wato da wani ne ba Hussaini ba ya ce mashi sakalat ka ummu wai to da ya ji magana amma ya ce amma na- taka uwar ina ni ina ina ina, ina ambatanta sai dai da mafi kyawun abin da zan iya to sai Hussaini ya ce masu to me kake nufi ya ce ina son in tafi da kai ne wajen sarki ubaidullah bin ziyad ya ce in kuwa haka ne wallahi ba zan bi ka ba sai ce to ni kuma wallahi ba zan kyale ka ba." to mun aka yi ta kaiwa da komowa kan wannan ma- magana wannan ya faɗa wannan ya faɗa wannan ya faɗa yana wannan to da magana ta yi tsawo shi hurru yana cewa ba zan bar ka ba, shi kuma ya ce wallahi ko baka isa ka kai ni wajen sannan sai sai horo ya ce to ni ba a umarce ni in yaƙe ka ba an umarce ni ne kawai kar in rabu da kai sai na kai ka kofa to yanzu da an ce in yaƙe- ba a ce in yaƙe ka ba an ce da in kai ka kofa ne saboda haka yanzu ka ɗauki hanya da ba zai ta shiga da kai kofa ba ba kuma za ta koma da kai madina ba ya zama tsakaninmu da kai yanzu kaga an an an an yi rabi da rabi kenan ni an ce man kai ka kofa yanzu ba zan kai ka ba. amma kun ba zan barka ka shiga kofa ba kun ba zan barka ka koma madina ba saboda ka ɗauki hanyar da ba za ta bai shiga madina ba ba za ta shiga da kai kofa ba har sai na rubuta ma sarki ubaidullah bin ziyad domin ina fata allah ya- ya azurta ni da lafiya akan wani ya- ya- ya fa- ya kawo ma- da- da- ya zama ba ni ne za a jarabce ni da wani abu na al'amarinka sai imam alaihi salam ya kama ha- wata hanya shi kuma sai ya kama wata hanya yana s- ya sa su a hagu as- ya sa su a hagunsa hagun ya sa eh, shi huru ya ya sa imam a hagunsa kenan ta yadda ainihin hanyar da ya ɗauka ba za ta shiga da shi kofa ba ba kuma zai koma madina ba duk lokacin da imam hussein ya ga- ya kama ya gaba shi ma hur sai ya bi shi wato suna suna tafiya tare amma hur yana- ya sa ya sa su a hagunsa to sai yana ce da shi ya hussein ina tunatar da kai allah dangane da kanka na- na s- na ta- na- na tabbatar in har ka yaƙi fa za a kashe ka sai imam alaihi salam ya ce "Da- da mutuwa kake ba ni tsoro yanzu har zuciyanku ta sawala muku ya kata ko da shi ai da ya faɗi kalmar ne wahal ya adubi kumul khatabu an taqtuluni wato khatab yana iya ɗaukan sharri ko kiyayya da ya- yanzu kiyayen ta har ta ta kai ma za ku tanin ku kashe ni to zan faɗi kamar yadda ɗan uwan aus ya faɗa wa ɗan aminsa yayin da yake son ya taimaka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sai suka bashi tsoro sai dan hamin nasa ya bashi tsoro ya ce ina za ka kashe ka fa za a yi wato shi wannan shi wannan dan uwan aus da zai tafi wani dan awon ausa yana nufin ba ausi haka sukan ce mashi ahu bani kaza ko ahu kaza ahu haus ya ce wani ba ausi kenan ba a fa- ambaci sunansa ba wani ba wani wani- wani ba ausi daga cikin kabilun ansar kenan ya yi niyan ya fita don taimakon annabi to sai wani dan aminsa ya ce masa ina za ka za ka je ne fa kawai aka shiga wato ka je taimaka wa manzo Allah kuma kashe ka rayu to shi kuma wannan sai ya ce masa yayi wa'yansu betoci yana cewa sa'amli wa ma bil mauti arun alal fata idza ma nawa haqqan wa jahada muslima وآثر رجال الصالحين بنفسه وفارق مصبورا و- وودع مجرما فإن عشت لم أندم وإن مت لم أعلم كفى بك ذلا أن تعيش وترجما wannan baitoci ne na shi wannan ba'ause da ya gaya ma dan aminsa da ya bashi tsoro akan cewa zaka ji za- shi yana son yi wan- wannan wannan ah, fakam da yawa wato ainihin ah, idan mutum yana magana yakan kawo yakan yi arashi da zancen wani ana ce mashi tafa'ul sai a ce tafa'ala bi bi abiyati fulan sai wato wani ne ma- ya magana kai kuma sai ka kawo irin wannan magana wato tamkar kai ma kana faɗin irin abin da ya faɗi A- ko ba a gane ba wato kenan shi wannan zai tafi t- yaƙi ne wajen taimakon annabi sai wani yana ba shi tsoro da cewa in ka je kashe ka za a yi to shi kuma sai ba shi amsa da baitocin wa- waƙe wanda shi kuma imam hussein alaihi salam yanzu yake ba hurun raddi da irin wannan baitocin domin ba huruma yake ce masa ina tunatar da kai Allah dangane da ranka in ba ka yaƙi mutanen nan kashe ka ba za su to shi ma sai- kaga yayi kama da wancan wancan da ba ba ausan da za shi taimakon annabi amma sai wani yake dan- wani yake cewa in ka je kashe ka za a yi to shi ba ausan sai ya faɗo ta magana shine shi ma Umar Hussein yake ga masa wayannan baitotin kamar duk muhallin sun yi kama me yake cewa sa'amli sa'amdi wa ma bil mauti arun alal fata zan shuɗe wato zan tafi zan zarce akan abin da na yi niyya babu aibi ga, ga mutuwa ga ga ga, ga saurayi fata saurayi ma- ba yana nufin lalai saurayi ba ne yana nufin kamar kamar majiyin ƙarfi fata yana nufin kawai ainihin dun da fitowa yana nufin jarunta ne to m- bari mu ce yaro in aka ce yaro ana ifantin shi da wannan ma'ana mukan yi amfani da kalmar yaro a matsayin jarumi a ce kai wannan yaro ne da hausa ana yin haka nan A- da al- a- ko wani waƙe na laraba da su ake cewa eh, laisal fata man ya ƙulu abi walakin alfata man ya ƙulu ha anaza wani ga- fata a nan kaga bayan nufin saurayi bayan nufin yaro ba ne jarumi yake nufi yawa jarumi ba shi ne wanda yake cewa babana ba ni dan wane ne ba ma'ana ba jarumi shi ne da ce gani ni ne yawa in ka isa ka ce kai ne kamar ko babanka dan dambe ne amma kai ga ka talalako ana taba ka a mangade to kana iya tankaho ka ce sai kai ji baban dan dambe a ji ka dan wajen dan dambe yawa to ya kamata a ce shi ne wannan ana cewa fata kaga anan ba yana nufin fata ba yana nufin yaro bane M- na ma'anan yaranta na shekaru ma'anansa jarumi to fala- famalil maut